أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan safar hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar ɗai ga watan tara watan september 2024 alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama ta ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul safat tun daga farkon surar allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 98 in ba na manta ba za mu tashi aya na 99 zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so Allah ya taimaka mana kan mu manta a cikin suratul safat mun karanto ayoyi da dama takeici mun karanto fada Allah madaukakin sarki fa aqbalu ilayhi zifun muna bayani ne akan annabi Ibrahim da mutanensa annabi Ibrahim yayin da ya ce da mahaifinsa da sauran jama'a da suke a wannan zamani nasa ya ce da su menene kuke bauta yanzu kun kirkiri ƙarya ku jingina ga wasu abubuwa ku ce da su allola ne alhali wasu cincinta ce da su allola kuna bautar su kuma bayan Allah me kuke tsammani ne game da ubangijin halittu Annabi Ibrahim ya kalla ya wani kallo zuwa ga taurari yace yana mai rashin lafiya suka tafi suka bar shi daga nan sai ya nufi allolansu ya ce da su game da abun da ake aje musu to ba za ku ci abun da ake aje muku ba ne ya san ba sa ci kuma ya ce da su yasa ba kowa magana ne ya san ba sa magana don dai ya ƙara wofintar da su sannan ya tinkare su da duka ta ɓangaren sana dama mana sa hannu na dama yadda ke su duka mai ƙarfi da suka fahimci hakan ya faru ga allolansu sai suka juyo su masu bautar gumakan suna sauri zuwa ga annabi ibrahim to da suka same shi sai ce da su yanzu ku kuna bautar abinda da kanku ke saka shi alhali Allah ya cancanta ku bauta don shi yayi yayi kuma wa'annan allolan ma'ana shi ya bada fikira ha aka sassaka su kenan Allah ya kamata ku bauta ma ba wa'annan kuma to lokacin amsoshin da za su bayar sun kare da mun yi bayani mai tsawo a cikin suratul anbiya duk wanda ya yi sauran karatu masu suratul anbiya ya san ba bukatar mu tsawaita bayani a nan sai suka ce yanzu abin da ya kamata ku je ku gini gini mai sunan gini wanda ya amsa gini ku kunna wuta a cikin gini sai ku ɗauke shi ku jefa shi a cikin jahannama ma'ana a cikin wannan wutan ku jefa shi malamai suka ce aka taru aka yi gini wanda ya amsa gini wanda in ka shiga ka shiga kenan aka sa itace aka sa itace aka yi ta kunna wuta har ya kai saboda zafin wutan ba a iya kusanto wutan yanzu shi annabi ibrahim an ɗaure shi ana so a kaɗa shi wutan amma an rasa suwa za su ɗauko shi don su kaɗa wutan wutan ba a iya kusanta shi saboda zafi sai suka yi amfani da manjanik bajujuwa abin nan da ake jifa da shi na da yanzu kamar in ana son a jifa wani abu daga nan ya kai cikin kasuwan nan to shi za a aza mutum kai sai a daga shi sai a buga sai ya kada shi inda yake so to ban san kawai ake kiran shi da hausa ba wajen majaujawa to irin ta aka kera aka ɗora annabi ibrahim a sama sai aka kada shi daga nesa saboda zafin wutan wannan ya ƙara tabbatar da tauhidi na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da aka shirya wannan jibril da ya zo ya samu annabi ibrahim ya ce kana da wani bukata in taimake ka ya ce a in dai taimakonka ne ba na so amma in taimakon allah ne to ina son taimakon allah kun gani tauhidi asirar annabi ibrahim ana son tauhidin kai ƙara ƙarfi abinda yake ce da tauhidi kaɗai ta Allah yadda da Allah kai ƙara ƙarfi ka san dai mutumin da ya zo gaba ta ƙarshe ga wuta an kunna saboda shi duk wata dabara da za ya yi ta yi gudu ta ƙare an kama shi yanzu lahazan ƙarshe za a jefa shi hutar duk wani shiri an gama sai ga shi an zo a kawo mai ɗauki kuma wanda zai kawo mai ɗauki nan zai iya inda Allah ya sa shi jibril ne ce kana buƙatar wani taimako in yi maka ya ce in dai gurinka ne ba na buƙata amma in gurin Allah ne ina buƙata ya samu taimako Allah ko bai samu ba to haka ake son kaza kada kai tsammanin akwai abun da Allah ba zai iya ma wallahi ba shi duk inda Allah yake kan dan adam yana iya kai ka fiye da cin amma fa idan ka ɗebe ma Allah tsammani sai ka tsaya inda kake ana inda zanni abdi bi ni inda bawa na yake zato na nan nake shi kamar yin bako wata kissa tana da munasaba da wannan wani bawan Allah ne ana bin shi bashi abun ya dama ya rasa yadda zai da safe kowa na yin kasuwa sai ya masallaci da ya je masallaci ya daga hannu yana addu'a yana addu'a ashe akwai wani bature yana ye yana kallonsa sai ce shi ko sai ya tambayi bawan Allah na ya ji menene shi ke da ya yi addu'a ya yi addu'a ya kare da ya fito sai bature ya ce da Allah in ba za ka damu zan tambaye ka ce tambaye ni me tambaye me yasa naka kai dai kana ta magana a wurin ceniya me kake ma magana sai ce wallahi bashi na ake bi na na zo na gaya ma Allah na ya biya min wannan bashi ya ce to shi Allah kai kada na ya kana ya ce a na gaya mai zai biya min bashi to bashin nan nawa ne nawa ne bashin sai ce wallahi kaza ne ake bina ce saboda kaza ya ce sai ce to ga su gani zai ta yi sai baturin da ya ce mai zo sai ɗauko kartin shi sai ya bashi ya ce gobe in kana da wata matsala ga nan ba na ga kuma nan ban gidana ka je ka ga min bukatun sai ce mai a'a da ke kartinka wanda bukata kartinka in an wata bukata ta taso allan nan da ya kawo ka ka biya min wanga bashi shi zan je in gaya ma ko ya kawo ka ko ya kawo wani kun gani yana da alaka mai kyau tsakanin shi da Allah haka ake son mutum ya zama sai zama kana roƙon Allah kana shakku ko kuma wani shi ma barazana ba ni ke baka kaya ba sai ka sai so ka bani kuɗi ba ni ke ma ka zaba ƙarya ce wallahi in kowa ya ce ya kyale kai Allah ce bai kyale ka ba komai ba kai mu gyara aqidan mu da yardan mu da Allah wannan yana tambaya kamar yanzu a kawo taimako misali sai wani ya su kawo sai a baku bayan an tafi yada a ce to cikin abinin da an ka baku sai kowa ya bada kaza kaza to sai wannan ya ce kai kakka ba su haka a ce in baka bayar ba gobe sai an hana maka an fahimci hausa to kin za ka yi ko ba su za ka yi ba su wannan yana daga cikin rashin dogaro ko kuma yana cikin dogaro ga haka ko ba haka wani tambayar to shi irin wannan abu biyu ne za a auna manzo sallallahu alaihi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka wanda yake azzalimi ne ko na zalinta idan ya zamanto ka bari azalince kan dan ya zama dole ba yadda za ka yi to ka bari azalince kan kafin Allah ya kawo maka mafita inda dama shi wannan abun haƙƙinka ne an ka kawo maka an fahimci hausa istikaba akhaffi dararai amma ya akwai mafita da kake da ita sai ka kiya dan ka taimaka ma wancan da yake son ya zalunce ka su ma sauran jama'a dan ka taimaka musu an gane jama'a dan haka Allah shine yake yi ma komai duk sadda wani zai ma barazana cewa shi zai yi kaza in ba da shi ba za a yi kaza ba Allah ka dogara da Allah sai Allah ya sa ma maka mafita kuma bari jin kawaye gari wai baka da kodala kana da yin wani in mun samu matsala da shi kilan zai kemin kaza Allah ya bari ku samu matsala in dai ba abin da zai shafi addinin ku bane in dai ba abin da zai kawo muku gaba bane in dai zai ce ne shi ba ruwan shi da kai ce kai ma ba ruwan ka da shi ku kai sa ku sallama arzikin ka dai yana ganin sai da shi tunura mai a'a arziki na sai gurin Allah Allah kada yake ba arziki in ka samu wannan wallahi ka huta mu kullu abin da muke son mu gina mutane akai mu ba su formation mai kyau su samu aqida mai kyau ta yarda da Allah subhanahu wataala so da yawa in muka yi wasu maganganu sai aga malam yana cika baki a mun yarda da mun kai da Allah na shi muka ji mun ji mun yi wata magana mu ba ma jin komai don koda kana ganin ka so kai mana kaza to inda mun ce kaza nan kage kai mu ba ma wato na sai Allah ya tare wani a gaban yayi mana abinda kai kai kai mana an fahimci Hausa kina mu samu aqida mai kyau kullun ina gaya muku wata magana yau ina lissafi in hau majalisi irin wannan ina gabatar da karatuttuka a matsayina na almajiri ya wuce shekara goma ya wuce shekara goma tun ina iya yin wata shida ban ɗinka riga ba haka dai nake in na tashi wannan magana zan yi ta ne da cewa ko da kana ganin ba za ka yi min kaza ba ina da mai yi min yau har ta kai ni nake ɗinka riga in ba wani in tun kwan sa riga na yadda da Allah da ke bada riga shi zai bada riga yau da nake ɗinka riga in samu shi ne zan kashe modin murya don shi ban kaza ko don shi min kaza ai an faɗi ko ba ka bane bai zan muna da yadda tsakaninmu da Allah wallahi ban ga wani abu da nake so gurin Allah na gaya mai ba ni ɗarɗar ni shakku ah to bai yadda da Allah ba kenan duk wani abu da nissa ma gaba ni in muna hira da kai kamar ina nuna ma an gama ana jiran lokaci ne haka mulki Allah annabi Ibrahim dai kan shi muke baban tauhidi ko yace ma Jibril ban da bukata amma in ga Allah ne yana da bukata yace to shikenan aka kawo ɗauke shi har aka ɗauke shi aka jefa har wannan gaba bai ɗaya tsammanin taimakon Allah ba an jefa ziyara ce ya na kuni bardan ya ke wuta zamo mai sanyi wasala mala'ibar amma kuma sanyi ya zamo mai aminci ga na ibrahim ba mai cutar da shi ba an ce lokacin da Allah ce ya na rukuni barda duk wutar da a duniya sai da ta mutu da Allah ya ce wa salaman ala ibrahim sai aka fahimta sauran wutar ta sanya zuba da ita ake ba sai ta dawo yadda take amma wadda aka jefa annabi ibrahim sai ta tsaya yadda Allah yake son ta tsaya dan haka an ga bayan annabi ibrahim ba gani ba ko to duk wanda ya ce zai ga bayanka ba mu ce mutum bai iya yin abin da zai yi ba kuma ba ma cewa muguntar mutum ba za ta yi tasiri ba amma da izinin Allah to Allah muka dogara da shi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba mu bayani a cikin wannan aya Allah yake cewa fa'aradu bihi fa'aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin suka yi niyyar kulla wa annabi Ibrahim makirci aka ne ko sai muka sanya su ne asfalina finnari ay al ahsarina su ne wa'inda suke zama na ƙasa a cikin wuta su ne wa'inda suke asararru kun gane ko mana su ne za a azabtar da su a wutan ba annabi Ibrahim وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين sai shi annabi ibrahim yake cewa lalle ni zan tafi zuwa gurin ubangiji na sai hadin zai shiryar da ni hanya ma'ana zai kubutar da ni daga sharrin annabi ibrahim sai ya shirin hijira ta barin wannan garin da suke shine garin nainawa nainawa guri ne wanda yake a cikin garin Iraq a ƙasar Iraq yake a Nainawa nan ne Annabi Ibrahim yake sai bar wannan guri inda yanzu ana cire wannan guri muhafazatu Salahuddin in kun karanta tarihin Salahuddin al-Ayyubi eh kun yankin Nainawa ne a cikin ƙasar Iraq wanda ya karanta tarihin gazwatu Tatar gazwatu Tatar wanda tarihi ya nuna lokacin da suka zo suka yaƙi daula ta musulunci suka rusa wannan daula lokacin salahuddin ayyubi yana a yankin misir allah subhanahu wataala ya ba da nasara ta hannunsa har yaƙin ya ƙare ta hannun bibaras wanda ce zahir bibaras wanda shi mai yana da nashi tarihi daula ce mai faɗi bayani ne dai wanda yake yana da tsawo ba ma samu shiga cikin shi sai fita wannan gari wanda yana kudancin iraq ya fuskanci baitul maqdis malamai suka ce da annabi ibrahim yake cewa inni zahiban ila rabbi lalle ni zan tafi zuwa ga ubangiji na isharatun ila anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayuhajiru min baladihi ila baladin akhar mana ishara ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma fa zai yi hijira daga garin da yake ya tafi wani gari inda gashi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi hijira daga garin da yake zuwa wani gari Allah madaukin sarki ya samu dace kuma yana daga cikin abin da wani daga cikin magabata kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 40 shine warqatu bin nawfal warƙa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari game da abubuwan da suke damun shi sai yake cewa kai dai wata rana sai an kore ka daga cikin garin nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana mamaki yanzu ni za a kora a wannan gari sai ya ce ai babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an kore shi daga cikin wannan gari yau da gobe Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzo Allah ganin wannan rana Allah ya samu dace an gane misali ko wa qala yace inni zahibun ila rabbi ni zan yi hijira ila rabbi mana zuwa ga wajen da Allah subhanahu wataala ya kaddara mini da tafiya in tahi in barko ya samu dace Allah yake cewa ina ne muke sayahdin ana zai datar da ni kenan rabbi ya ubangiji habli min salihin ka bani daga cikin salihan bayi rabbi habli min salihin ka bani daga cikin salihan bayi nan annabi ibrahim yana roƙon Allah ya bashi da dan a wannan lokaci Allah bai baiwa annabi ibrahim aiwa yana shekara 80 da wani abu yana da shekara 80 da wani abu shi ne ke roƙon Allah ya ba shi ɗa amma ɗa daga cikin mutanen kirki kan manta da tarihi ya nuna ɗan da annabi ibrahim ya samu na farko shi ne ismail annabi ismail annabi ibrahim ya same shi ne ta macen da ake ce da ita hajar ita kuma hajaran nan ba ita ce ainihin matar annabi ibrahim baiwa ce a ina ya samo ta a ƙasar misir ya samo wannan baiwa da ya zo da ita sai wannan matarsa take gani ya kamata inda sun daɗe ku samu karuwa ga wannan nan ya zauna da ita ko Allah zai kaddara su samu karuwa sai gashi Allah ya kaddara an samu ciki sai gashi an aihida shine annabi Ismail to ka san mata kamar yadda Hausa ga ta kishi kumallon mata su ba na kasu bane gare su kishi kamala ne gare su sai dai ya yawa ya yi muni har ya sa a aikata abin da Allah baya so shine illa in ka gama ci ba ta da kishi to karo wata amma ta samu na kasu an fahimci hausa to hakan ne da kaddarawar Allah sai Allah ya ce da annabi Ibrahim a canza mahajara waje sai Allah ya nuna mai inda zai kai ta shine aka ɗauki annabi Ismail aka je da shi cikin tantagariyar daji wanda shi ne a garin Makka a yanzu. Daidai inda rijiyar zanzam take, a daidai tsakanin safa da marwa a nan aka zo aka ajiye hajara da annabi Ismail. To shi ne ɗa na farko da annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya bashi, Rabbi habli minas salihin Allah ka ba ni daga cikin zuriya na yara na kirki yara na gari an gane ko shi yasa Allah ya shar'anta mana mu ma a addinin mu ba laifi bane an so in kana da bukatar yaya ka daga hannu ka roki Allah Allah ka ba ni yaya na gari rabbi habli min as-salihin an fahimci Hausa kuma wannan nukta tana daga cikin nukta wadda banu isra'ila suke inkari suke canza mata waje suke hassadatta za mu ji inda su yahudawa zuriyarsu tana komawa ne zuwa ga annabi yaƙo ko ba haka ba ne annabi yaƙo ɗan annabi ishaq ne annabi ishaq ɗan annabi ibrahim ne kenan annabi ishaq ƙane yake wa annabi Ismail sai dai aihuwan iyaye maza amma ba babarsu guda ba kowanne da babarsa sannan ta ɓangaren shekaru annabi Ismail tsakaninsa da annabi Ishaq akwai shekaru goma sha wasu malamai suka ce shekara goma sha uku yake tsakanin annabi Ibrahim annabi Ismail da annabi Ishaq yana akwai shekaru akwai shihida da muke yi saboda aya na gaba ko ayoyin da za su zo na gaba bayani ne akan abin da ya gudana tsakanin annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail na an nemi a yanka annabi Ismail ya kuma amince ya yarda har sun aikata abin da Allah ya ce a yi da ƙarshe Allah ya ce an fanshi annabi Ismail aka ba da rago ma annabi Ibrahim ya yanka don kubutar da annabi Ismail wannan bayani yana nuna biyayya irin ta annabi Ismail saboda abin mafi daraja a gurin mutum ɗan adam a duniya shine rai saboda biye ya shiga mahaifinsa biye ya shiga Allah ya ba da rayuwarsa ya haƙura da duniya to wannan abin shi ya kawo baƙin ciki da hasara irin ta yahudawa su abin suke gani ai annabi isma'il ba nasu ba ne shi yasa in sun tashi aibanta laraba sai su ce musu ku da jikokin baiwa ne an gane tarihin hajar suke suka shi darajar da annabi ismail ya samu su a ganinsu ba annabi ismail ba ne ya kamata a ce ya samu wannan daraja annabi ishaq ne ya kamata a ce ya samu wannan daraja inda shi ne ɗan tsara wanda ita ce babar ishaq shi ko ishaq shi ne baban annabi yakubu shi ko annabi yakubu shi ne aka samu zuriyar yahudawa kun fahimta masa sai suna sukan laraba da wannan daraja da Allah ya ba su Allah madaukin sarki ya samu dace to dai jama'a kafin mu kai can mu kuma nan za mu yi raga-raga da wa'inda ke sukan samun ‘ya'ya da yawa a bayan ƙasa wannan ta'addanci ne har wani zai iya buɗe baki ya ga bai dace ana yawan aihuwa ba saboda me na daidai ga annabi ibrahim yana roƙon ɗiya bai ce allah ka bani ɗa guda ba ya rabbi habli min salihin ko ba haka bane bai haddade ba kenan yana so ko nawa ne bai hodi ba duk abin da allah ya bashi yana so inda allah so sai ya bashi ɗari ma kuma sai su zamo na kirki kenan ƴaƴa nagari ake so ba latattu ba sannan abu na biyu banu isra'ilan kansu yana daga cikin abin da ya cece su yawan zuriya yau su ne ke kokarin cewa a daina aihuwa aihuwa matsala ce Allah yake cewa an dadnakum bi amwali sai Allah ce wa banina ko ba haka bane waja'alnakum akthara nafira mu muke muku baiwa muka buda muku muka ba ku dukiya sannan muka ba ku ƴaƴa misa kakannin ku ba su ki aihuwa ba ku yanzu za ku zo ku ce mana wai mu daina aihuwa sannan muka samu kuka zama jama'a ku ne kuka fi yawan rinjaye a wannan lokacin naku ashe inda kakannin ka kakannin ku ɗaɗa guda suke aihuwa ko ɗa bibbiyu Allah yana siffanta su da yawan yaya kuma yanzu a ce a'a yawan yaya yana da matsala abinda ya ɗadda matsala jama'a talauci shi ya da matsala mu roƙi Allah ya raba mu da talauci an gane ko annabi nuhu daga cikin abin da yake gaya wa mutanensa in kuka nemi gafarar Allah fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum inda muke son mu kawo yumdidukum bi amwali sai da ci menene babanina zai ba ku dukiya da yaya abin nan su ake su ka nemi kuɗi Allah ya baka kuɗi kuma ya baka yaya masu albarka ba mu goyon bayan kana cikin talauci kai ta ƙara aure mun ba mu goyon bayan ba mu ce talaka kai ta ƙara aure ba talaka mata guda a tashi wallahi mata biyu ba matan talaka ba ne sai da yin gwani kake so kaci amma kana da hali kaka zauna da mata guda wane ya ƙara aure baka da hali ƙara aure kaka ƙara tsaya da matanka guda amma kana da halin ƙara mata biyu ka tsaya da mata guda kana gana mukan ka hone ne kana da halin ƙara mata uku ka tsaya da mata biyu kana gana mukan ka hone ne kana da halin ƙara mata hudu za ka iya biya musu bukatunsu gwargwaro ka tsaya da mata uku to kaya makanka kenan wanda yake da halin ƙarawa zai iya tarbiyyar ƴaƴa zai iya kula da karatunsu zai iya kula da abincinsu ya ƙara aure ka sa da mata ɗaya ko biyu ko ka kai hudu ma in ba ka da tsaya da guda ɗayanka a tura haka na ita hankuri kun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace yana daga cikin addu'an bayan Allah a cikin alqur'ani da Allah ya gaya muna cewa suke rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ko ba haka bane Allah ka ba mu daga cikin menene mata yamu da zuriyyan da zuriyyan mu iyan mu su zama abin farin ciki a gare mu ba abin da zamu bakin ciki ba manzonmu sallallahu alaihi wasallama yake cewa tanakahu tanatharu fa inni haka ne ko fa inni mubahim bikum al-umam yace ku aure ku zama masu yawa ranar alkiyama zan rinka nuna yawan ku ina godiya ma Allah cewa kuma ta tafi kowace al'umma yawa manzo Allah yace mu yi aure ma yaya da yawa amma abun in akwai halin yi ayi aure a haihu in babu hali a tsaya da kula an gane ko na'am a yana tambaya ya ce a kowane suka samu da sabani da matas ta ce in ta yi ya'ya hudu kawai daga nan ta tsaye da aihuwa ya ce shi kuma bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba in ya yadda sai a tsaya haka nan ko ya Allah sa kawo annoba sun ka shuɗe shi kenan su tsaya sai ta amin ku dai ne ma Allah ganda gaba ba ya ma Allah izgiri wallahi ba ya ma Allah izgiri wai mutum ya ce ni daga wakin yaya kaza ne ai mun gani ko mun sani ai yanzu gidaje da yawa cikin gidajen autan gidan shi ke ɗaukar gidan zai iya yi wa ɗan farko da ka haifa matsiyaci ne yana da tashi daraja da ɗan kusan kowa da abin da Allah yake masa ba wani mutumin banza ba ne amma bai da kaso mai yawa na arziki ɗaya na biyu ma haka ne ɗan uku ma haka ne zai iya wa da na ukun da na hudun ba za su yi dogon rai ba sai lokacin da kake da bukatar su taimake ka sannan sun mutu sun barka ka san da wannan ba ka sani ba dan eh eh nice ma autan gidan a ce ma mata hudu gare ga ko zai iya yi wa hudun sun gama aiwa kaf ta hudun danta na ƙarshen ya zama duk shi zai ɗauki fami mun ga wannan an san da wannan yana faruwa don haka kai dai roƙi Allah ya baka yaya na gari nawa ne baka san ko nawa Allah zai baka wa dan ma ba ku ajanda ba da ce za ta yi yaya hudu Allah ga musu zai bata yaya hudu ne kun ga da misali ko ya ji zuki haka da Allah kenan Allah yana roƙon ka gaba da zuriya ta gari haka addu'ar mutanen kirki take rabbi habli min salihin Allah ka bani yaya na gari ta wannan addu'a amma mu dena dora wa kanmu abin da wata rana zai dame mu mutum shi shi da aihuwa kaza ne da haka in ya yarda a ta haka in bai yarda ba shirya wasu su kara yawa in take yarda shi ɗauki mataki wanda za shiga tsakanin su saboda haƙƙin shi ne inda ita ɗace shi ma ɗa ne ba baiwa ba ce shi ma ba ba ba ne ummu sulaimi ummu sulaimi ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ga Anas nan hada Anas wannan Anas ne koyi dimuk mai dan yi ma hidima dan karamin mai yi ma hidima kudu Allah lahu kai masa addu'a yanzu Allah sai ce Allahumma akthir malahu wa waladahu Allah ka bashi dukiya mai yawa ka bashi ƴaƴa mai yawa wa barik lahu fi ma ataita ka sa mai albarka a cikin abin da ka bashi sai ga Anas yana da diya kucukon ga dukiya kucukon komai Allah ya bashi da haka ake so Allah ya ma arziki kana da dukiya ka kawo kara aure gane ko bayan sai ka zo ka ga wani gida an gina gida tabkekin gida sai ga mace guda ta a ciki sai ɗan ɗaya biyu kullum yana gudun rukiya to ba dole ba sauran ɗakunan aljanu ne da ya ciki yara biyu ne cikin gidan da magarba ta yi in sun gina su ji motsi in sun gina su ji motsi aljanu dole su dame su ka shiga cikin furan kofoni ka ga gidaje wani gida ya kamata a ce gidan mutum ɗari na amma wasu ya ga mace guda da yan yara biyu shikenan ka gani dole ne mu kula inda hali a yi in babu hali an kura kenan kasaratu zurriya mustahab an so mutum ya samu zuriya da yawa du'a ala zalika mustahab kai addu'a kan wannan babu lahi saboda mi Allah da kansa yake cewa qad arsalna rusulan min qablika waja'alna minhum azwajan wa dhurriyya ko mun aiko da manzanni kafin zuwanka kuma mun sa musu suna da zuriya kuma suna da mataye Allah madaukin sarki ya kare mu kenan a wannan zamu ce waɗanda suke iddi'ai akan ka aihuwa da yawa ko rage aihuwa ko kaza ko kaza mu addinin mu wannan bai da asali ba bai da asali a addinin hasali a addinin mu shine halascin karoki Allah ya baka zuriya sannan annabin mu yana roƙon mu wani Allah ya bashi dukiya mai yawa da yaya da yawa ashe ko in aihuwa yaya da yawa illa ne manzo ba zai roƙa ma halas sai samu yaya da yawa ko ba ga bane Allah mulkin sarki ka ba mu zuriya mai albarka Allah yake cewa fa basharnahu bi ghulamin halim muka masa bishara da yaro wanda yake mai hakuri an ce halim mai yawan hakuri ayi mai shi hakura ayi mai shi hakura ma'ana wanda baya mai da martani akan wani abin da bai taka kara ya karya ba falamma balaga ma'ahu sa'a lokacin da shi annabi Isma'il ya kai ya taya babansa aiki sa'i ma'ana yayi tafiya tare da uba ya tallafa ma mahaifinsa gane ko qala ya bunay sai annabi ibrahim ya ce ya kai dan dana inni ara fil manami anni azbahu ni fa na yi mafarkin nayin ka fanzu ma za ta ra ka ruba ka ni me za ka ci qala sai annabi isma'il ya ce ya abati ya babana if adma tuma kai abun da aka umarce ka sata ci duni insha Allah min as-sabirin in Allah ya sa za ka same cikin masu hakuri wannan yana nuna gane wa juna tsakanin mahaifi da ɗansa tattaunawa tsakanin mahaifi da ɗansa kana da ɗaya kai shekara ashirin talatin wai ba kwa hira kai da shi ba kwa sake mu juna huska iyakakka da ɗa zo in aike ka iyakakka da ɗa in za ka mai faɗa ko za ka sa shi aiki baya daga cikin karantarwa mutanen kirki magabata gaba ki dai sukan tattauna da 'ya'yansu su gane mu juna an fahimci hausa ibn umar ya aiki babansa a nemo masa aure ko ba haka bane kenan in ba a gane ma juna ba ka tura mahaifi ya zai ma aure sai dai ka ce ka gaya wa abokin mahaifi mu yanzu ko wata gaggani kana so ba ka so mahaifin kai sani sai dai a yi ta dabara a ce a gaya mu baba kaza kaza saboda ana nesa da juna an gane ko Allah ya samu dace ku riba wannan aya na ɗaya inni ara fil manami anni adbah ni na gani a cikin mafarki na na yanka ka aw na daya yanka mutun yanka mutun shari'a ne ko ba shari'a ba daidai ne ko ba daidai ba ne eh amma mafarkin annabawa gaskiya ne inda har ya gani to Allah yana so a yi hakan shi ma bai da zaɓi ya mika wuya game da al'amarin Allah. Abu na biyu, annabi in kana da yaro da ya mutu yana jariri da sai da ya kai ƙarhi ya fara yi noma a gonanka, wanne ne mutuwar ta hizahi? Shi ko Allah bai ci ayyanka annabi Ismail ba sai da ya kai ƙarhi, falon ma ba daga ma'abu sa'ad, yayin da ya iya aiki tare da baban, sannan ya ce to yanzu ayyanka shi. Abu na uku, da wanda ya haifu yana ƙaramin yaro da wanda sai da shekara kusan ɗari ya haihu wanne ne a ɗabi'a ya fi son yaro annabi ismail annabi ibrahim ya kai shekaru na tsuha sannan ya samu ɗan nan kuma ɗan yanzu ya kawo ƙarfin shi allah ce a yanka shi sai ya nuna ma Allah ya yi son Allah fiye da komai ɗan da yake so ya haƙura da shi ya bi Allah shi kuma ɗan da yake ɗan albarka ne da baban ya ce mai ga abin da na gane ce babana ka yi abin da aka umarce ka kula bai ce da shi if an ma ra'aita ba a if an ma tu'ma shi ɗan ya fahimci lalle lalle annabi ibrahim maganar ba ta shi bace shi ma ta haikarin shi umarni ne na Allah saboda haka kai abin da Allah yake so za ka same ni cikin masu haƙuri Allah maɗaukin sarki ya samu dace falamma aslama yayin da suka mika waya su biyu baban ya yadda dan shi ma ya yadda wa tallahu lil jabin sai ya kifar da shi ta bangaren huska ma'ana me dan wa tallahu ai kabbahu an ci kabba kifarwa dan kadar ma dan ya bashi tausayi to wajen da zai kalli huskarsa sai ya kauda shi kenan zai yanka bai makan da wasu kaɗan babale ya tausayi kenan ta ɓangarensa ya kawo da imana ya kwantar da shi ya karkata huskarsa ta inda bai zai ganin huskar ba ya ɗauko yuka ya aza ya ja yukan allah ya hana yukan ta yanka don kowa da san da gaske ne shi annabi Ismail da gaske ne ya yadda a yanka shi annabi Ibrahim shi ma da gaske ne ya yadda ya yanka dan da ya dauko kukan ba ta wasa ba kamawa ya yi ja sai Allah ya hada a aikin Allah yake cewa wana da ina hu ayya Ibrahim sai muka kira shi aka Ibrahim kad saddaqta ru'ya lalle ka gaskata wannan mafarki da kai inna kadhalika najzil muhsinin mu da haka ne muke sakawa waɗanda suke masu kyautatawa ne ma'ana maganar da kai na ce ma ɗanka kayi mafarki kuma ka ce za ka yanka shi lalle mun fahimci da gaske kake shi ma ɗanka da ya ce ka aikata abin da kake so ya yarda a aikata shi ma da gaske yake to mu mun saka muku da kyauta wadda za mu bar tarihin ku har duniya ya daɗe shi yasa sai Allah yake cewa inna hadha lahu al-bala'ul mubin lalle fa wannan abin da ya shafi annabi Ibrahim jarrabawa ne mabayyana mana babbar jarrabawa ce wa fadainahu bi bid'in azim sai muka fahimi muka fan abin fanshe shi kun gane ko muka fanshe shi annabi wane ne shi annabi Isma'il bi bid'in azim da rago mai girma azim ai samin rago mai kitse mai girma sai annabi ibrahim ya ga an zo masa da rago aka ce ya saki annabi ismail ga ya rago nan shi yanka shi yasa sai ya zama to wanda ya sunnanta sunna ta uduhiya shine annabi ibrahim akan wa akan annabi ismail shi yasa wannan ta zama sunnan musulmai yahudawa su ba sa yin uduhiya saboda me suna hassada da wannan inda kakan larabawa ne aka ba wannan daraja ba su ba wannan kan wannan kai na ragon da aka yanka annabi an ka yanka maimakon a yanka annabi wane ne a yanka annabi ismaila larabawa sun gaje shi a nan garin maka yadda wani abu ya faru ne a makka kun gane ko sun gaji wannan kan rago har zuwan musulunci wannan kan ragon akwai shi har sai lokacin da aka rusa gumakan da suke cikin ɗakin kaba manzo Allah ce a kawo da shi kai doki hankalin mutane Allah subhanahu wataala shine yake cewa a gaba wa tarakna alaihi fil akhirina muka bar tarihinsa a mutane na ƙarshe gane ko watarakna alaihi ai alaihi sana'an hasanan muka bar yabo na kwarai na annabi isma'ila bayan wucewa shi mutane suna masa yabo na kwarai an fahimci hausa fil akhirina a yan karshe mutane na karshe yanzu ga mu muna yaba abinda annabi isma'il annabi ibrahim ya yi ngani ko Na'am. Nan ne ko? Salamun ko? Salamun ala Ibrahim, aminci Allah ya tabbata ga annabi Ibrahim, ka dalika na jazil muhsini, kamar haka ne dai muke sakawa muhsinai. Allah ya samu dace kamar yadda muka saka wa annabi Ismail da annabi Ibrahim saboda sun yi abin kirki Allah ya ce har duniya ta nade wa'inda suka bi Allah da haka muke saka musu idan kaka dauka aikin alheri na ban da ya kare kowa ya bi Allah yana da alfarma a gurin Allah Allah ya sa mu bi shi mu samu alfarma a gurin sa innahu min ibadina almu'minin shi yana daga cikin bayan mu'minin shi wa shi annabi Ibrahim kenan وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين muka yi masa bishara da annabi ishaq annabi ne min salihin yana daga cikin mutanen kirki kan sai Allah ce min salihin ba a ce min almultazimin ba kaunuka salih afdal min kaunuka almultazim ka zamo bawa nagari yayi a ce kai multazimi ne an fahimci Hausa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana da yake sifanta Abdullahi dan Umar sai ya ce inna Abdullahi bin Umar rajulun salihun Abdullahi dan Umar mutum ne wanda yake mutum na gari an fahimci hausa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi isra'i da miraji ai annabawa duka sun kira shi ne da sifar salaha sai su ce marhaban bi akhi salih maraba da dan uwa na gari maraba da dan uwa na gari kisa annabi adam lokacin da ya ga manzon Allah abin da yake cewa marhaban bil ibn salih والنبي الصالح ما da da da na gari annabi na gari kenan kalmar salaha tana tattare da ma la ya'lamu illa Allah tana dauke da abubuwan da Allah kadai san su kenan kai kokari ka sifantu da salaha ka zama mutumin kirki mutane su dinga cewa wani salihin bawa ne kaga shine sifar da Allah ya sifanta annabi Ishaq da shi to kaga kenan zancen farko gaba daya akan annabi Isma'il ne aka yi shi kenan duk malamin da zai zo shi bayani musamman yahudawa da suke inkarin cewa wancan abin ya faru ne ga annabi ismail to ba su da wani dalili da allah ya bayyana yahudawa eh da eh daidai wanda a daidai wanda kissa take akan annabi ismaila masu aka annabi ishaqa kuskure ne da hasada ta yahudawa na suna ganin annabi isma'ila kamar yadda muka bayani kakan larabawa ne su ba su suka samu wannan abun ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa barakna alaihi muka sanya albarka a gare shi gane ko mana nan da ko mun kai nan ai mun wuce nan basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin muka yi masa bishara da annabi ishaq shi ma fa annabi ne yana daga cikin mutanen kirki wa barakna alaihi muka yi masa albarka albarka anan shine at-tana'ul hasan muka sanya mai ambato na gari da kuma zuriya ta gari kun gane ko wa ala ishaqa da kuma shi annabi ishaqa wa min dhurriyyatihima daga cikin zuriyarsu muhsinun akwai mutumin kirki ma'ana akwai mutanen kirki wa zalimun li nafsihi da kuma wanda yake mai zaluntar kansa kenan nan da aka ce wa barakna alaihi wa ala isa kuma ka sanya albarka gare shi shi annabi ibrahim wa ala isa da kuma annabi isa wa min zurriyyatihi ma daga cikin zuriyar annabi ibrahim da kuma annabi isa muhsin akwai mutumin kirki wa zalimun li nafsihi mubin da kuma wanda yake mai zalintar kansa ne mubin ai zahir wanda yake bayyana zalunci shi shine wanda yake kafirci shi a wannan aya ne malamai suka ce zamowa na gari ko zamowa lalatacce ba jini ba ne ba jini ba ne an gane abin nufi kasancewar kan mutumin kirki bai hana ka haifi ɗa na banza kasancewar ka mutumin banza bai hana ka haifi ɗa na gari kina ana samun mutanen kirki su haifi yaya na banza kuma ana samun mutanen banza su haifi yaya na gari an fahimci hausa allah samu dace kun ga daga cikin zuriyar annabi ibrahim annabi ismail annabi ibrahim da ismail da annabi ishaq da annabi yaqub duka akwai na kirki akwai na banza mun dauki misali zuriya na Isma'il Qurayshawa suna kan dangantaka su har zuwa ga annabi Isma'il kaga zuriya shi ne amma kaga Abu Lahab cikin sa yake Abu Jahal cikin sa yake ba wani kirki bane sai da Abubakar na kirki ne sai da na Umar na kirki ne misali kenan kenan dai abin da muke son mu rufe kakan iya ga wata ta kirki ce amma iyayenta na banza ne to kada ka aibanta ta kace ai barewa ba ta gudu ɗansa shi da rafi ba ka muke faɗa ma ai ta yi gurgu ai dole ya yi rafi ko ba gaba ne kenan a ana iya samu na gari cikin na kirki ana iya samu na kirki cikin na banza Allah ya kare mu walaqad mananna ala musa wa harun Allah yake cewa hakika mun yi baiwa ga annabi Musa da kuma annabi harun shine mun yi musu baiwa ta annabta da kuma baiwa ta musulunci wanajjaina huma wa qaumahuma muka nisantar da su muka kubutar da su da mutanen su wanda suka imani kenan min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma shine daga nitsewa daga cikin ruwa kula zahiran wannan ayar da take nuni in an kace wanajjaina huma muka kubutar da su su biyu Musa da Haruna kenan wa qaumahuma da mutanansu mutanen su Musa da Harun ko to wani zai iya hararowa dukan mutanen Musa ko haka bane a'a ai rabin take magana waɗanda suka yi imani da Annabi Musa kenan ko cikin mutanen Musa akwai waɗanda ba su imani to banda su mu ci gaba ko min al-karbil azim daga bakin cikin na mai girma shine nitsewa a cikin ruwa wa nasarnahum muka ba su nasara wa kanu humul ghalibin sai su kasance su ne masu ninjayi akan makiyansu ta hanyar menene hujja ta magana da kuma ta hanyar galaba akan wa'ancan kafirai da Allah ya nitsar da su su ko Allah ya kautar da su wa atainahumul kitabal mustabin muka ba su haka ne ko alkitab littahin na wanda yake almustabin wanda yake almubin mabayyani wanda yake yin bayanin halas da haram mun ba su littahin shine littahin at-taura idan muka ba su littahin at-taura wanda yake yana yin bayani dalla dalla wanda za a gane wa hadaynahum as-sirata al-mustaqim muka shiryar da su hanya madaidaiciya shine addini na gaskiya wa tarakna alaihim fil akhirina muka bar tarihinsu a ‘yan baya, shi annabi Musa da annabi Haruna muka bar musu sana'an hasanan yabo nagari a mutanen kirki. Kenan, kukula, annabi Ibrahim, an bar masa yabo nagari ko ba a bari ba, annabi Ishaq da annabi Aqub an bar musu yabo nagari ko ba a bar musu ba, annabi Isma'il annabi Musa da Annabi Haruna an bar musu yabo na gari ko ba bar musu ba da wannan malamai suka ce mu ma mu roki Allah in mun mutu mu bar abin da in an tuna mu a rinka mu da yabo na gari kuma mu rinka yin addu'a akan haka Allah in mun mutu ka sa mu samu abin da za a yi muna rabo na gari bayan mun bar duniya kowa ya dage shi ta addu'a ba a san da za a mutu ba mutuwan nan ba ta ba faɗi take ba kana gani akwai saura ba mamaki an yi kusa don haka mu yi ta roƙon Allah Allah ka sa mu bar sana'an hasanan mu bar yabo na bayan mun mutu a duniya Allah madaukin sarki yake cewa salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata akan annabi Musa da kuma annabi Harun inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautata aiki gare mu innahuma min ibadina almu'minin su biyun suna daga cikin bayan mu'minai Allah ya dibe ka yace ma mu'mini ai ka haye kaga kenan annabi Musa da Harun ba sun ba karamin daraja suke da shi ba suna daga cikin mu'minai wanda Allah ya lissafa wa inna Ilyasa lalle annabi Ilyas da min al-mursalin yana daga cikin manzannin Allah id qala liqaumihi ala tattaqun yayin da yake ce da mutanansa ku ji tsoron azabar Allah, ku nisanci hushin Allah, a tada'una ba'alan yanzu kuna bautar gumki, ba'al sunan wani gumki ne, wata zaruna ahsanar khaliki na kuna barin wanda yake mafi kyautata halitta ga halittu kun gane ko wanda yake yin halitta ya kyautata ta shi za ku daina bauta Allah rabbakum lalle Allah fa shine ubangijin ku shi za ku bautawa wa rabba abaikum al-awwalin kuma shine ubangijin iyayen ku na farko ina ku bautawa Allah kafku bautawa wani Allah wannan annabi Ilyas za ka yi bincike za ka ga mafi yawanci da waya ga hadisi wanda aka ambaci labarin shi annabi Ilyas sai dai ka zo cikin alkurani kuma a cikin kurani ma ba kowane wuri ne za ka ji bayani akan annabi Ilyas wannan yana rage darajarsa ba ya rage darajarsa kenan kaka damu da shura da sai kowa ya san ka su annabawan Allah ma akwai wa'inda Allah ya faɗe su akwai wanda bai faɗe su akwai annabin da inda za a baka tarihin shi za ka ga ɗauki da menene komi dai za ka ga shi nan yana da shi amma sai Allah ya sa ba a san shi ba ba mu da buƙatar mu san shi rashin sanin shi da mummuyi ba bai rage darajar shi matsayin da Allah ne ya bashi bai hana masa to kai ma karka damu da sai an san ka sai an ganka sai an ji kaci sai an ga ka faɗa don dai a ce kai na wannan asara ne kabar Allah shi wannan aiki an fahimci hausa yi ƙoƙari Allah ya san ka in kowa bai san ka ba Allah ya san ka alhamdulillah an gane misali ko Allah yake cewa fakar zabo suka ƙaryata shi an gane ko fa'in nahu lalle su lamuhtarun za a halarta su ai la mu'azzabuna fi nar za a musu azaba a cikin wuta illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah wanda suke tsarkake ibada gare su to su kan ba za a musu azaba wa tarakna alaihi fil akhirin shi annabi Ilyas mun bar masa yabo nagari a yan karshe da za su zo salamun ala Ilyasin amince Allah ya tabbata kan annabi Ilyas inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar haka ne muke sakawa masu kyautata aiki gare mu innahu min ibadina almu'minin lalle shi yana daga cikin bayan mu mu'minai annabi Allah subhanahu za mu tashi aka annabi lutu ko akwai lokaci nan za mu tsaya in Allah ya kamar insha Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk